أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين أيومنا شابي قوة رمضان هجرة ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas, wanda ya daidai da bakwai ga watan shida miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. Insha Allahu ta'ala mun tsaya akan aya ta tamanin da biyu zuwa tamanin da uku bayanai su gabata. daga nan za mu tsora za mu tashi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu a cikin karatun da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi a duk cikin ayyukanmu Allah ya ba mu dacewa da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam kuma Allah ya kashe mu aka haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf ad'u bih a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمر idan wani al'amari ya zo musu wanda ya shafi aminci da zaman lafiya awil khawf ko ko tsoro su ne halin da ɗan adam yake a cikin su ko ya kasance cikin halin tsoro ɗarɗar na tsoro ko ko ana zaman lafiya bakin su kenan an gane azau bihi Allah ce sai su yada labarin ba tare da sun tsaya ba sun bi diddigin labari wanda jiya mun faɗi maganganun malamai daban-daban da kuma hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda ya kamata musulmi ya yi ta'amuli tare da labarai da ake yadawa sai Allah ce walau radduhu ila rasul kaga maganin labari kenan amma yadda shi zuwa ga ma'abutansa turawa sun fi mu aiki da wannan yanzu idan aka ce ana rikici a gari kaza sai dan jarida ya tafi koko idan aka ce tsakanin kungiyar kaza da kungiya kaza akwai matsala shi dan jarida bai yarda shi faɗi wata magana sai ce na tambayi kakakin su ko na ji ta buga ma kwamishinan kaza waya amma har yanzu ban same shi ba don saboda mi saboda a samo labari ingantacce a maida shi zuwa ga ahalishi shine magani walau radduhu ila rasuli da an maida shi zuwa ga manzo wa ila ulil amri minhum koko zuwa shugabannai daga cikin su shugabannin nan nasu na yanki yanki tun manzo yana da rai koko bayan manzo ya kaura shugabanni waɗanda suke sune magadan shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tala ce la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da ma'abuta sani daga cikin su da sun yi istinbatin shi sun ganar da mutane hakikanin abinda wannan labari ya kunsa yana yiwa gaskiya ne yana yiwa ƙarya ne yana yiwa gaskiya ne amma akwai wata mummunan niyya wadda ake son a yada bayan labarin ina fata an fahimce ni sai zama to shine dalilin da yasa aka yada labarin saboda ana son a ɓata sunan manyan mutane idan aka ɓata sunan manyan mutane an ɓata addini shikenan Allah latar da jama'a shi yasa dan wani mutum yayi kuskure a matsayin sa dan adam an san shi mutum ne mai yawan aikata alkhairi to ba yaɗawa za a yi ba domin yin yaɗa wannan kamar rusar da alkhairin nashi ne wanda shi ne makiya suke bukata in kayi alkhairi ɗari makiyanka ba sa kallo amma kuskure guda shine za a yaɗa kamar yadda turawa suke yi muna duk alkhairin da musulunci ya kawo ma duniya ba sa kallo ba a nuna wani musulmi ya gina masallaci ka taba jan Amerika ta kawo wani masallaci wanda musulmi ya gina ka taba jan Amerika ta yi bayanin aikin alkhairi wanda musulmi suka yi a duniya ko ko musulmi ba su yi aikin alkhairi ne ba su da ONG ONG ne kungiyoyi na taimako a duniya musulmi suna da ko ba su da gina masallacin ne musulmi ko suna yi ko ba su yi gina gidajen likita musulmi suna yi ko ba su yi amma duk wannan bai sha musu kai ba sai in an ce wani ya kai hari da sunan musulunci yana yiwa musulmi ne yana yiwa ma ba musulmi bane ƙarya ne kashin kaji ne aka shafa musulmi amma sai a yada le terrorist le terrorist sun aikata kaza sun aikata kaza sun aikata kaza kamar dai musulmi su ba su aikata wani alkhairi Allah ce walaula wato adau bihi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu in ba dan da falala Allah ba da rahmatsa lattaba'tum ash-shaytana illa qalila da kun bi shaytan sai yan kadan daga cikin ku wannan aya tana da iskali guda biyu ko mu ce matsaloli guda biyu na farko shine Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu in ba dan falala Allah da rahmarsa ba lattaba'tum ash-shaytana da kun bi shaytan illa qalilan sai an kadan daga cikin ku alhali ko in ba da falala Allah ba da rahama Allah kowa zai bi shaytan don Allah ne yake ba da ikon ka samu kariya gare shi har yace ka nemi kariya ko ba haka ba innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun kuma Allah ce fa idza qara'ta alquran fasta'iz billahi min ash-shaytanir rajim in Allah bai tsare kuma wani ne zai tsira ba wanda zai tsira daga shaytan sai dai da kariya Allah da tsare Allah subhanahu wataala walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada ko mutum guda ba zai tsira ba to kaga nan illa qalilan shin za a iya samun ko yan qalilan su tsira in ba dan da falalan Allah da rahama Allah ba to wannan kaga akwai iskali mai girma shi yasa malamai sai da suka tattauna suka yi kokarin fitar da wato fuskoki daban-daban yadda ba za a samu matsala ba waɗansu malamai suka ce da aka ce illa qalilan ba yana komawa bane zuwa ga lattaba'tumu shaytana an gane ni yana komawa zuwa ga azau bihi kenan wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawfi azau bihi illa qalilan minhum kenan sai zaman to ƴan kaɗan ne daga cikinsu ba su yaɗa shi an gane in aka ji magana da yawan mutane za su yayata ta a yi ta faɗa a yi ta faɗa sai masu hankali kaɗai suke yin shiru har a san haƙiƙanin al'amarin waɗansu malamai suka ce a'a tana komawa ne zuwa ga yastanbitunahu minhum kenan walaula fadlullahi wato wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum illa qalila kenan waɗanda suke istinbadi za su gano sai ɗan kaɗan daga cikin su dan ba kullum mutum zai istinbadi bai samu dacewa ko ba haka ba sai da tawfiqi na Allah subhanahu wata'ala waɗansu malamai suka ce a'a anan da azau bihi da yastanbituna minhum duka istisna'in yana koma zuwa gare su kenan wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi illa qalilan walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum illa qalila kenan dai kaɗan abbasu yaɗawa kaɗan kuma cikin ma'ilimta suke samun damar yin istinbatin hakikanin al'amari waɗansu malamai suka ce a'a da an ka ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumu shaytana magana ta ƙare lakin sun ka ce jumla ce wato akwai jumla munqati'a lakin wato hadallahu lakin dalla kathirun minan nasi illa qalilan hadahumullah kana sai zamanto wata jumla ce aka kumshi da yawan mutane za su fata illa qalilan sai ɗan kaɗan ina fatan kun fahimce ni to dai a takaice kaga a nan dai akwai matsaloli daban-daban daban-daban daban wasu su ce kaza wasu su ce kaza wasu su ce kaza to amma idan muka duba waɗansu malamai suka ce ita illa qalilan wani lokaci a cikin larabci kamar yadda ibnu kasir ya faɗa yace wani lokaci ana nufin illa qalilan ai babu komai kenan lattaba'tumu shaytana kullan ko kullakum da kun bi shaytan gaba ɗaya dukkan ku to dan haka sai zaman to ita kalilan tana nufin kullum to kaga wannan ba kowa ya san da shi ba amma shin kaka zamu iya samun mafita a cikin wannan wanne ne istisna'in yake komawa zuwa gare shi wani daga cikin ɗalibai ana kiransa absar islam ɗan ƙasar pakistan absar islam bin waqar islam ya yi bincike a jami'a ta madina akan alwaqf wal iftida wa asaruhu fi taqriri masail al aqida tsayawa da tashi da irin yadda yake tasiri ma wajen fitar da hukunce-hukunce na akida bai ma shiga kismi na fiqhu ba to sai da kawo waɗannan maganganu da na malamai waɗansu sun ce kaza waɗansu sun ce kaza waɗannan huskokin guda biyar zuwa guda shida duka malamai su kawo su amma dai abin da aka fi ɗauka a nan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumu shaytana wato kullukum illa qalila sai zamanto dukkan ku za ku bi shaytan in ba dan da rahama Allah subhanahu ta'ala ba kenan la tabatu shaytana kullum dukkan ku wannan shine abin da yafi zama don babu wanda zai iya tsira ba tare da izinin Allah subhanahu ta'ala ba to wadan fito nan akwai kuma matsala ta biyu da an ka ce la tabatu shaytana za ku bi shaytan illa qalilan sai yan kadan mun san da cewa in ba da rahama Allah subhanahu ta'ala to qalilan kin nan kuma mun san mafi yawancin mutane sun yi mi sun bi shaytan aksariya sun bi shaidan to kuma an ce yan kaɗan ne kawai ba za su bi shaidan ba kaga nan ma akwai wata matsala sabuwa domin walakin na aksaran nasi la yu'minun walakin na aksaran nasi la yashkurun ko ba haka ba qalilan ma tadhakkarun qalilan ma tashkurun to kuma an ka ce lattaba'tumu shaytana da za ku bi shaidan illa qalilan sai yan kaɗan alahal ko aksariya su ne za su bi shaidan walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa illa fariqan minal mu'minin to kaga akwai matsala to shi ne waɗansu malamai suka ce nan lattaba'tum ana magana ne akan mu'minai ina fatan kun fahimce ni kenan sai ya zamanto lattaba'tum shaytana da ku mu'minai kun bi shaytan a duk cikin abin da yake muku umurni illa qalilan sai daga cikin kaɗan daga cikin al'amuran da shi ɗaya ke muku murni ba za ku ba waɗansu suka ce a'a abinda ake nufi na ana magana kan kafirai walau la fadlullahi alaikum wa rahmato shi fadlullahi nan ba ana nufin falala ta ubangiji ba a'a falalarsa ta aiko wa manzo in ba dan da Allah ya turo muku manzo ba ko ba haka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lattaba'tumu shaytana illa qalilan da kun bi shaytan sai ɗan kaɗan daga cikin ku sune waɗanda sun kasance akan fitra kamar irin su warqa bin Naufal wanda kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da mu'jizar shi ta bayyana annabta shi ta bayyana shi yana akan mi yana akan hanafiya kenan su kadai ne da qusbi sa'ida da sauransu waɗanda suna akan addini na gaskiya illa qalilan to amma da Allah ya turo manzo sai ya zamanto da yawa sun bi wannan manzo ina fatan kuna fahimta ta ko ko da kun bi shaytan illa qalilan sai an kadan daga cikin ku bi shaytan ba don mi dan masu imani da dama musulmai suna bin shaytan cikin alfasha suna bin shaytan cikin aikata munanan ayyuka illa qalilan sai an kadan ne ba su bin shaitan cikin aikata wato manya manyan zunubai sai ya zama tushi illa qalilan istisna'i ne zuwa ga wato zunubai Allah subhanahu wataala ya gane da mu sai Allah subhanahu wataala ce lattaba'tumu ash-shaytana illa qalila faqatil fi sabilillah
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا الله سبحانه وتعالى يتمع النبي سا فقاتل في سبيل الله كياكي dan ɗaukakar da kalima Allah subhanahu wa ta'ala, dama ana zancen yaƙi ne, ko ba haka ba, la tukallafu illa nafsak ba a ɗora maka nauyin kowa ba in ba kan face kanka, kai kaɗai ne aka ɗora ma nauyin kanka, wannan yana nuna muna wato muhimmancin aikin addini dama an ce alamtar ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zaka falamma kutiba alaihimul qital idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati llahi aw ashadda khashya wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital to nan sai Allah ya nuna kai kadai annabi in an umurce ka da yaki kai wato ka je kai yakin kai kadai kaga wannan yana nuna mana cewa in zaka aikin addini in mutanen duk duniya suka juya suka bada baya to me wajibi akan ka shine ka je kai aiki zancen ka ce a'a alhaji wani bai taimaka mini ba gwamnati kaza ba ta taimaka mini ba mutane ba su ba da kuɗin mai in za a ce a wajen wa'azi ko ba haka ba mutane ba su yin kaza waye saka wannan bincike la tukallafu illa nafsak kanka dai aka tsora ma in mutane suka ce ba su aikin addini ko matarka aka yi aka yi ta kiya to kai wajibin kankan ka bai dauke akan ka ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi masa wahayi shi kadai da yake wajibi akan shi yayi aikin addini shi kadai ya motsar da al'umma sanadiyar ya tsaya ya cije ya nace ya dage akan da'awa har addinin ya kai a gare mu yayi yawo kasuwannai yayi zuwa gari gari bai samu karbuwa ba daga farko to ya za a yi mu yanzu in an so aikin addini malamai su a sai an tsaya sai an jire alhaji wani shi an jire gwamnati wani sai an jire su wani su wani su waye su aikin Allah ba a jiran kowa wanda yake so ya zo a tafi tare da shi wanda bai so ya tsaya magana tare da ta kare wannan shi yasa addini ya ki ci gaba saboda kullum ana jiran sai da wani aikin Allah bai ci gaba ba gaskiya bane wanda ya kawo alhamdulillahi ana fata wanda ya kawo iliminsa muna so ya zo a yi aiki tare da shi wanda ya kawo dukiyarsa maraba ya zo a yi aiki tare da shi wanda ya kawo ƙarfinsa muna maraba da shi a zo a yi aiki tare da shi wanda ya ce bayi shi kenan an huta amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkira faman sha'a zakara da haka in ba mu son masu kuɗi su rena addini da ƴan siyasa shine kan mu ce sai da su aikin addini da tafiya in dai har muna son ka su rena aikin addini bakin mai kuɗi ya kawo abin da yake da shi na tafiyar addini a tafi bakin ɗan siyasa in yana iya taimakawa da wata baiwa wadda Allah ya bashi ya kawo mai karhin tuwo dan agaji ko wanda zai taimakawa muna maraba da shi ya kawo amma a ce a baya aikin addini in babu wari to wannan aikin banza ne wannan addini ba zai taba ci gaba ba kuma ba za a taba kere ma walakanci ba cikin tafiyar addini babu wani mutum wanda za a ce in babu shi addini bai yiwa don kafin a halicce shi akwai addinin Allah kuma in yan mutu addinin Allah ci gaba za a yi to in yan mutu aka rabe dukiya ta yi ko ko yan mutu aka ɗauki mulkin shi aka ba wani to kuma yanzu aikin addinin Allah ya dawo akan wa in malami ne in yan mutu to shi ko aikin addinin Allah sai dawo akan wa daidai aikin addinin Allah wannan shi ne ke cutar da addini ko ko mutum ya yi tunanin shi ne addini in babu shi babu addini ko ko dole sai yan gidansu su ne za su gadon aikin addini wa ya gaya maka daga ina ka samu wannan kai kuma la tukallafu illa nafsa kanka dai aka dora ma nauyinka in annabi ce mu je yaki kuka kiya shikenan sai su fi zuwa yakin sa bani isra'ila da annabi musa ya musu wa'azi aka ce su je su yaki kiyawa suka yi ko ba haka ba Allah ya ce wa iz qala musa li qaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin ya qaumi dkhulu al-ard al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin qalu ya musa kana ji إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها, لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنأم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي yace rabbi ya ubangiji inni la amliku illa nafsi wa akhi ban mallaki kowa ba illa nafsi sai kai na wa akhi da dan uwana haruna fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin kina jiran hukunci in Allah ya ce ku tafi da kai da dan uwanka khalas magana ta kare Allah ce to fa innaha muharramatun alaihim 40 sana yatihuna fil ardi fala ta'sa ala qawmil fasiqin da haka dole a tashi zuwa ga aikin addini ko kai kadai ne ka tsaya kai ma Allah aiki ba a ce sai ka jira yawa ne sai ya zo ba sai ka jira wani ya zo sai ka jira wani ya zo ko aikin duniya ake jiran sai wani sai wani to ba za a yi wannan aikin ba fara Allah zai taimake ka ina fata an fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ce to waharridil mu'minin ka kwadaitar da mu'minnai ka motsar da mu'minnai ina fata an fahimce ni ana bukatan mutane ba su fahimci amfanin abu ba dan adam wani lokaci abu amfanin sana amma bai sani ba yaki da ba mu son mu tafi yaki in ba mu je yaki ba kafirai suka zo suka mallake mu sai su bata addinin mu su kafirtar da mu kuma su mayar da matan mu da ƴaƴan mu bayi to kaga wani bai tunanin wannan sai shi na tunanin shi yana tsoron a kashe shi to da a zo gidanka a yi maka walakanci a kama matarka a maida ta baiwa ko mutum shi lalata da matarka gaba gare ka ai ƙara bayan ka mutu ina fata muku ni to shi sai an motsar da muminai a ba su romon da ke cikin jihadi ko ba haka ba a yi tahridin su akan yaki Allah ya ce ma annabi ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina ala alqital ka motsar da su wani lokaci ta iska zuciya tana tsoron mutuwa amma in aka zo aka faɗi wata magana aka faɗa aka motsar da su sai ka iske sun abin da a nuna musu gara basar da ke cikin jihadi sannan kuma a nuna musu bala'in da ke ciki da kaskancin da ke cikin rashin yin jihadi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka tafi wajen yaki na ci masa habbansa wato qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ardh ku tashi ku yi gaugawa zuwa ga aljanna ga ta can wanda duk ya je aka kashe shi aljanna yayi ka ku ga babban abin da dan adam yake bukata a rayuwarsa menene menene mutum yake bukata aljanna an gane ni kuma ba wai sai an tafi fagen yaki ake motsar da mutane ba tun da gida sai an ba mutane sun sha an yi musu caji kamar yadda ake cewa yanzu a wannan zamani a yi ma mutane caji a nuna musu babu wanda zai mutuwa sai da wa sai da izinin Allah wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala kuma a nuna musu ko ka zamna gida kana nan kana jiran ka ci abinci kana kana son ka zauna tare da matarka kana nan tare da ita bisa gano zaka mutuwa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada kullu nafsin za'iqatul maut kenan tafiyar ka fagen yaki bai shi zai sawa ka mutu ba zaban ka gida ba shi sa ka rayu ba kaga wannan duk shina sawa sai a motsar da mutane zuwa ga tafiya wajen yaki shi yasa Allah ce wa harribil mu'minin ka motsar da mu'minai su tashi su tai zuwa neman falalar ubangijin su an gane ko Allah subhanahu wataala ce asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru asa tana yiwa asa tabbas domin an ka ce asa ma'ana biyu za ta dauka in aka danganta ta zuwa ga mutane a sa to abin nan watakila wa kalami ko ba haka ba amma in an ka ce a sa aka danganta shi zuwa ga Allah me yake nufi tabbas la tadri la alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra kai la tadri baka sani ba amma shi Allah ya san ko menene ya kaddara kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lam Allah shi yana da sani wa antum la ta'lamuna kuni ba ku da sani da haka an kace a saka kalli wajen wa zaka koma shi yasa wadan suka ce asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru mu'minne lokacin da aya ta sabka an kace musu yana yiwa Allah ya tunkuɗe wato ya wato tsananin kafirai ma'ana albasu nan yaki ya kare ku daga sharrin su da tsananin su da karfin su amma an kace asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru in aka maida shi zuwa ga Allah tabbas Allah zai tunkuɗe sharrin kafirai domin mi domin a safi haƙƙin lahi da ita da la'alla wajen haƙƙin Allah tana nuhin wajibci ina fatan kun fahimce ni to amma a nan sai mu ga cewa Allah ya ce zai tunkuɗe sharrin kafirai kuma yanzu ya tunkuɗe sharrin kafirai ko bai tunkuɗe ba to ya an kai kuma yanzu muna cikin matsala waɗansu malamai suka ce a'a da an ka ce Allah zai tunkuɗe sharrin kafirai ai Allah ya tunkuɗe sharrin kafirai ko ba haka ba don haka ko da sakan ɗaya aka samu Allah ya taimaki musulmai akan kafirai Allah ya ya sun kuɗi sharrin su ko ba haka ba tunda yace wa raddallahu alladhina kafaru bighaibihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza wa anzala alladhina dhaharuhum min ahli alkitabi min sayatihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira sannan kuma Allah subhanahu wataala ya tunkuɗe muku sharri su cikin wurare daban-daban ko ba haka ba ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum iz hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydihim fa kaffa aydihim ankum ko ba haka ba lokacin da an kazo sulhul hudaybiya kuma Allah ya tunkuɗe muku ko ba haka ba yake cewa wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an afarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira da aka zo yakin hunain daga farko kafirai sun samu nasara a kanku kuka yi gudu daga baya kuma Allah ya taimake ku laqad nasarakumullahu fi mawatin katira wa yawma hunain id azabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ard bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa azzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin kaga wadannan duk abubuwa ne wadanda Allah ya taimake mu'minai badr kuma Allah ya taimake su wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla falam taq تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم تو أما أنا وش مسألة مش سامو تو ينزو كافر يكون سنة إيكو أكم كما هكذا an ce an ya kuffa ba sallabi na kafaru Allah zai tunkuɗi kuma ya tunkuɗi to amma yanzu kuma ga su kafirai sun dawo akan to Allah ya saba alƙawari kenan yana yiwa yana yiwa a'a yana yiwa gobe al'amari ya canza kenan mushkilar ba daga wajen Allah bane in mun ga kafirai suna da iko akan mu ba daga wajen Allah bane an gane ni daga wajen mu ne shi yasa a Uhudu daga farko Allah ya musu alƙawarin za su ci nasara ko ba haka nan bane kuma Allah ya ba su nasara walaqad sadaqakumullahu wa'ada id tahsunahum bi iznihi kuna karkashe su an gane ni da izinin Allah Allah ya cika alkawali amma hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun yanzu ma da ake ciki hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri dalilin da yasa taimako bai zo daga wajen Allah ba saboda mutane yanzu kowa ya koma musuluncin suna ɗaya aka ɗauka amma ƙarya tana nan cin mutumci yana nan hasada tana nan bakin ciki yana nan zina yana nan gidajen giya kasashen musulmi ba ka iya bambanta birnin tunis da birnin fari in ka shiga da ka bambanta su ba ka iya bambantawa in ka je bakin flash bakin teku a ƙasar morocco ko a ƙasar tunis ko a ƙasar lubnan ko a ƙasar dubai ba ka iya bambanta ta da iyaka ta gaba ta bakin teku ta ƙasar amerika da ƙasar faransa da ƙasashen turai duk dai mutane na nan maza da mata zir shikenan sai ku to shikenan kuna yawo zir kafirai suna yawo zir ku kun san abin da Allah ya ce su kun san abin da Allah ya ce ba kuma kawai sai Allah ya ce a zo kawai ana qiyamul layl ya ce Allahumma dammir Amerika Allahumma surna ala alqawmil kafirin shikenan kawai sai Allah ya dauko nasara ya baku bin Allah kun ka irin yadda ya dace kenan illa ba daga wajen ubangiji bane wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wadanda sun kai imani imani na gaskiya wa amilus salihat suka aikata aiki na gari la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim in dai kun yi imani na gaskiya kun yi aiki da kwai za a taimake ku amma in ya zama cewa ce ake yi da addini sai mutum ya zo ya tattaro mutum dubu ko mutum dubu biyu ko mutum dubu hamsin a zo a tattara a yi farfaganda a ce za a aikin addini sai an zo an fara an shirya kawai sai ka zo ka ce a shi sannan aka yi a karkata mutane zuwa ga wata manufa to ya zai Allah ya taimaki mutane akan wannan ba akan turba ta gaskiya ake ba Allah ya ganar da mu asa Allah an yakuffa ba'sa alladhina kafaru wato tabbas in mun dangata ta zuwa ga Allah Allah zai tunkuɗe sharrin kafirai wallahu ashaddu ba'san Allah shine mafi tsananin karfi ko ba haka ba Allah shine mafi tsananin karfi in zaka gane wannan kasar da tafi kowace girma a duniya in Allah tura mata musiba sai dai ta karbi abin da hannu ƙasar Amerika in aka tura musu guguwa mai zuwa tana tafiya da suke kira tornado wanda suke ɗauke gidaje soro mai hawa hamsin saba'in tafiya da su me yasa Amerika ba ta iya tunkara Allah subhanahu wataala ba ba za ta iya ba wannan yake nuna maka cewa Allah shine mafi karfi wa ashaddu tankilan Allah subhanahu wataala kuma shi yake tsananin ukuba da azaba babu wanda kai Allah iya azaba don haka Allah ya tsare mu da azabar Allah man yashfa shafa'ata من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا الله سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة أسلم الشفع da larabci yana nufin abin da yake biyu duk abin da yake daya ana kiransa alwitru wato azzawju fil adad shine duk abin da zamanto biyu biyu shine ake cewa ash-shaf'u an gane ni shi ko alwitru shi ko shine abin da yake daya an gane ni wa shaf'i wal watr ko wal witr sai a ce zane in yi sallar shafa'i da wutri shafa'in nan saboda tana raka'a biyu witrin nan saboda tana daya to kuma sai ta zamanto ana kiran duk mutumin da zai yin taimako ya taimaka ma wani an kire shi shafi'a domin yana zamantowa na biyu yushaffi'u sahibahu fi talabil haja zai zamanto zai taimaka maka ya zamanto mai taimakon ka wajen biyan bukatarka kaga idan ina da lalura ina ni kadai sai ni gane cewa dole sai na nemi wani ya je ya taimaka mini wajen biyan bukatatawa da ina wutri sai in samu shafi'i walidhalika summiya shafi'an an gane wannan da kyau wanda kuma ranar tashi alkiyama ba za a samu wannan ba an gane ko shi yasa neman alfarma akwai shugaban kasar Saudiya wanda ya rasu ana kiransa Fahad yana yana cikin tsakiyar mulkin sa aka tambaye shi wai menene yafi karfinka a matsayinka na shugaban kasa yace gaskiya abu guda ne yafi karfin sa shi a Saudiya yana iya maganin komai yana iya kokari ya aikata komai yace amma abu guda har yanzu ya kasa da zai da shi aka ce menene kasar dan jarida da uwayen tambayoyi me yafi karfinka shugaban kasa yace shine ya shiga tsakani alwasita wani yazo ya shiga tsakani na da ni da wani yace wani lokaci sai mutum yazo ya ce min ina son ayi kaza sai in ce ba za a yi ba ko ba haka ba ina so ayi kaza ba za a yi ba ina so ayi kaza ba za a yi ba ce sai ya kewaya ya zo ya ga kanin babana ko ya ga kanin mammata ko ya zo ya ga suruki na zo ya turo mini shi yace sai in kasa fa sai da zai ba dole sai nayi yace to wannan ni shine har yanzu na kasa sanin yadda zan magance shi a haka komi tsaurin kanka in ma kai ma uban karshen kuma ya baka iya surkin ka iskanci ko ba haka ba sai ga mutum baban shi na mai magana shi na daga murya sai a turo surki ne a ce da Allah wani abu kaza nake so da ya buga mai waya ba ma sai ya zo ba shi baba ne sai ya gama shi da Allah ya ce bai yi mamma sai ta gama shi da Allah ya ce bai yi a kawo limamin karshe ya ce bai yi ko ba haka ba a kawo latti zawon karshe sai ba shi sai a ga ya masurki ne sai ya kire shi ta waya ce wane kana ina sai yanzu ya ce mai to kaza nake so a ce ce bon ça va on va faire ça insha Allah an ba farsa insha Allah ko lagataccen banza da shi kai da baka yi ma Allah ba baka yi ma ma'ayinka ba kai masurkin ka Allah subhanahu wata'ala ce to man yashfa shafa'atan ibn jarir at-tabari yace man yasir ya muhammad shaf'an li witri ashabika duk mutumin da ya kasance shafa'i kenan ma'ana ya ƙara ma al'ummar ka ƙari ana mutum biyu ya zo ya zamanto na uku ko ana na uku ya zo ya zamanto na hudu ya ƙara don saboda a yaƙin makiya fi qitalil adubi kenan za a zo a yaƙi makiya an gane ni yace to wa huwa shafa'atul hasana nan shine Allah subhanahu wataala yake nufi ceto ceto na gari amma malamai musamman nukhbatu min ulama wanda suka yi at-tafsir al-mawdu'i suka ce a'a wannan ka'ida ce amma yashmalu at-tawjiha wan nusha wat ta'awun wannan aya na man yashfa shafa'atan ta shafi kowane irin bangare na gudanar da al'amura a cikin addinin musulunci ba wai sai fajen yaki ba lalle fajen yakin tunda yanzu ana zancen yaki shine zai shigo farko kenan don haka duk wanda ya kawo na taimakonsa na wajen wato ci gaban yakin musulunci kowane iri ne to wannan ana maraba da shi ana lale ana maraba sannan haka duk wanda zai kawo wani abu wanda zai zamantowa na ci gaban addinin musulunci ana lale maraba da shi matasan da za su je su yi karatun likitanci maza da mata an gane ni don saboda su taimaki musulmai walakancin da ake yi ma musulmai a kawo kafira ita ce za ko kafiri shine zai bature zai zo ya bude jikin musulma ya yi mata operation ya ga al'aura sai ga komai nata ya kamata a ce ƴaƴan musulmi sun je sun yi karatu sun ceto mu daga cikin wannan walakancin ko ba haka ba to dan haka dai al'aida amma ce duk abin da mutane suka aikata shine mabda am ko wajen taimakon juna ko wajen wani aiki na garan da addinin musulunci duka ana maraba da shi shi yasa ma shi ibnu kasir da yazo shi ma yake cewa man yashfa fi amrin fatarattaba alaihi khairun kana lahu nasibun min zalika aw yakunu alaihi wizrun min zalika al'amru kenan ko ya zamanto in alkhairi ne ka aikata zaka samu kowane irin abu ne zaka samu naka rabo ko ba haka ba in kuma sharri ne to kana alaihi wizrun min zalika shina da zunubi daidai na wannan al'amari na wanda ya taimaka don haka fatarattaba alaihi sa'yuhu wa niyyatuhu niyyaka da aikin da ka aikata ko cikin alkhairi za su zo kamar yadda zo cikin hadisi wato mai kisan man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min min ghairi an yuqsam min ujurihim shay'an in dai ka aika gwada ba mutane hanyar kwarai ka koya ma mutane karatun alqur'ani kan mutu da sun karanta alqur'ani sai ka samu lada in ka gaya ma mutane gaskiya jagora wanda ya gaya mutane gaskiya aka bindige shi ko ba haka ba sai bayan ya mutu mutane suka ɗauki wannan maganar tashi da muhimmanci suka yi aiki da ita yana cikin kabari wallahi sai Allah ya bashi lada ko an so ko ba so ba in ka gina masallaci kan mutu an gane ni ka bar shi ana sallah dole sai Allah ya baka lada babu wanda isa ce Allah ka aba wancan uwa da lada in ka tarbiyyantar da ɗanka tarbiyya ta gari ya je ya yi karatu ya taimaki al'umma sawa'an karatu na addini ko karatu na likitanci ko wani ci gaba na al'umma Allah subhanahu wata'ala zai baka lada kaga man yashfa shafa'atan hasanatan in ceto ne kyakkyawa falahu nasibun minha yana da rabo daga ciki wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan wanda ya ceto ko ya kawo gudunmuwarsa wanda yake gudunmuwa ne mummuna ya kullahu kiflun minha yana da nashi rabo cikin wannan aikin sharri shi yasa in kana son ka tsira a duniya to sai ka samu dama guda biyu na farko in kana son ka tsira abu uku zaka yi kada ka yarda ka kulla ma wani mutum sharri domin lokacin da zaka kulla ma wani sharri ka tuna kai ma in kai za a shirya ma shi kaka lokacin da zaka tura a kashe wani mutum ko a daure shi ba tare da wani haƙƙi ba shin ka tuna kai ma yana yiwa ai ma haka shin kana son haka ya faru gare ka kaga baka son wannan kana son yadda baka son mata sai da ƴaƴan shi su yi kuka to ka tuna kai ma baka son ƴaƴan ka da matan ka su yi kuka kakka yarda ka cutar da wani na biyu kakka yarda a shirya ma wani sharri tare da kai don in haka nan ne kai ma za a iya ma wani shi ma zai iya shiga tare da wani a shirya ma sharri na uku duk sharrin da kaga za a aikata in kana da ikon hanawa ka hana wannan shine rayuwa ba ka shirya ma mutane sharri ba a shirya ma mutane sharri tare da kai sannan kuma ba ka barin sharri kana da ikon ka hana sharri ya afku kake aikatawa domin mutumin da yana da ikon ya hana aikata barna ya barta ta afku shi ma shedani da yadda wanda ya aikata ta shedani da Allah ya gane da mu wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha malaman lugha waɗansu daga cikin malaman lugha sai sun ce in an ce al-kiflu shine sharri rabo na zunubi in an ce nasibu ko ba haka ba na alkhairi ko ba haka ba malamai suka ce a'a wannan ba gaskiya bane shi siyaki shine yake bambantawa shi alkiflu yana iya zuwa ga alkhairi yana iya zuwa ga sharri annasibu yana iya zuwa ga alkhairi zuwa ga yana zuwa ga sharri ina fata an fahimce ni in nace annasib yana iya zuwa alkhairi in nace annasib yana iya zuwa sharri an gane ni yuridu Allahu Allah yaj'ala lahum haddan fil akhirah ba su da wani rabo ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ko ba haka ba da haka dai nasib yana idan kwada shi ma kifl yana idan kwada ma ta alkhairi na zaunar sharri anan da anka ce ya kullahu kiflun minha ai sharri ne ko to amma kuma yana idan kwada ma'ana ta alkhairi ya ayyuhal ladina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim kaga kiflayn min rahmatihi nan menene ake zance alkhairi ne ko sharri to da haka dan wani malamin luga ya zo ya ce a kiflun sharri ake nuhi ba gaskiya bane kiflun yana iya zamantowa alkhairi nasib yana iya zamantowa alkhairi kiflun yana iya zamantowa sharri kiflun yana iya zamantowa alkhairi ko ba haka ba wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance kuma bai bushe ba muqitan malamai sun kace nan muqtadiran ake nuhi yana da iko akan komai yana da ikon ya sakan kama mai alkhairi da alkhairi yana da ikon ya sakan kama mai sharri da abin da ya aikata da sharri Allah ya tsare mu sai Allah ce wa idza huyitum bi tahiyya
wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله سبحانه وتعالى يتي وإذا خييتم إذا أكا قيشيكو إذا أكا قيشيكو بتحية أسلنش بتحية تسمية أما سأنك تحية سبو لأدغمة الياء في الياء أنقاني لكو إذا أكا قيشيكو دا قيسوا فحيوا بأحسن منها ku mayar da mafi kyawu daga gare ta auruduha ko ku mayar da tamkarta an gane ko to anan wa idza hayyitum bi tahiyyatin shi imamu sa'adi kun san munan da yawa dai malamai suka cewa gaisuwa ta musulunci ita ce mi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ko assalamu alaikum ko ba haka ba ko kuma salamun alaikum ko salamun alaikum wa rahmatullah ko salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace to amma da an ka ce wa idza huyitum bi tahiyyatin idza shartiyya ce tahiyyatin nakira ce wan nakiratu fi siyaq ash-shart tufidu al-umum sa'adi yace duk gaisuwar da aka yi ma in dai bata saba musulunci ba ta shigo ciki dan haka idan mutum yace assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ta musulunci ce amma idan mutum yace barka da asuba ko ina kwana ko barka da safiya ko ba haka nan bane waɗanda ai gaisuwa ne ko to su ma suna daga ciki ba a cewa a'a gakkace muna ina kwana gakkace muna ina wuni gakkace muna barka da yammaci barka da safiya mu bai rada wannan ba kawai kace muna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace eh ita gaisuwa ta musulunci ita ce afdal ko ba haka ba iz dakhalu alaihi fa qalu salam ko ba qalu salaman qala salam yace to amma wa idha hayyitum bi tahiyyatin Allah bai ce kowace irin gaisuwa akai muku in dai gaisuwar nan bata saba mata Allah ba to fa hayyu bi ahsan minha kuma yarma mutum da mafi kyawu daga gare ta awruduha ko ko kuma yadda tamkata ina fatan kun fahimta kaji abinda Allah subhanahu wataala yace ibnu kasir yace ai idza sallama alaikumul musallim idan mai sallama yayi muku sallama ba muslim bane musallim domin wanda ba musulmi ne yayi mai sallama faruddu alaihi kuma yar masa afdala mimma sallam fiye da falala ko fiye da abin da ya muku sallama aw ruddu alaihi bi misli ma sallama ko ku mayar mai tamkar abin da ya muku sallama da shi yace fa ziyadatu manduba ziyada ta ƙara mandubi ne ba wajibi bane wal mumasalatu mafruḍa kuma mayar ma mutum da tamka to wannan wajibi ne kenan in mutum yace assalamu alaikum wa rahmatullah wajibi ne ka ce wa alaikumus salamu wa rahmatullah amma wa barakatuhu mandubi an gane ni in yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to nan wajibin ka ne ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma ta'ala da muke karawa babu shi a nassance bai zo ba wani sai da ce ya ce to mu shi ta'ala mi Allah yake shi a laifin shi ba a samu shi ba shi ne laifinsa bai zo ba a nan akwai wani asar wanda ake kawowa wato daga salmanul farisi ibnu jarir al-tabari ya ruwaito shi yake cewa jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala yace assalamu alayka ya rasulullah amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka fa qala sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace wa alayka salamu wa rahmatullah amincin Allah ya tsida da amincin Allah su tabbata a gare ka thumma ata akhar sai wani mutum ya zo fa qala yace assalamu alayka ya rasulullahi wa rahmatullah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace wa alayka salamu wa rahmatullahi wa barakatuh thumma jaa akhar sai wani mutum ya zo yace assalamu alayka ya rasulullahi wa rahmatullahi wa barakatuh fa qala lahu sai manzo Allah tsira da amincin Allah yace wa alayka kaga wancan السلام عليك السلام عليك ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك كما هكذا كاجو da anka ce fa qala lahu ar-rajul sai mutun yace sai mutumin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nabi Allah ya kai manzon Allah bi abi anta wa ummi kenan kai na bayar da mahaifana bi abi na bayar da mahaifina wa ummi da mahaifana su zamanto fansa a gare ka ma'ana zan iya ba da mahaifina da mahaifiyata a kashe ka zamanto kai ne fansa kafi su kenan daraja da tsada ko ba haka nan bane ataka fulanun wa fulan wani da wani sun zo ma fa sallama alayka suka yi ma sallama faradatta alaihima sai ka mayar musu akthar mimma radatta alayya fiye da abin da ka mayar mini tunda ni ka ce min wa alayka kawai fa qala innaka lam tada' lana shay'an wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba kamar komai ba sallamar da an kai karshen ta bakin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to kenan babu abin da zan kada ba sai in ce wa alayka kenan ma'anahu wa alayka assalamu wa rahmatullahi wa barakatu qala Allah ta'ala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya ce Allah madaukakin sarki ya ce wa idza hayyitum bi tahiyya idan aka gaishe ku da da gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha kuma yar bi ahsana minha da mafificin ta aw rudduha ko kuma yar da ita tamkarta faradadnaha alayka sai muka mayar maka da ita wannan hadisi bai inganta Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace munkar shi ko al-munkaru min aqsami ad-da'if hadisi ne wanda bai inganta ba amma akwai wasu asa da suke nuna cewa daga Ibn Abbas ba a karawa akan assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh to amma amsa cewa wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuh shin dole ne sai ka ci mutum wa alayka wannan shine babu nasi akan shi wanda mu dai muka kai gare shi amma yana yiwa a samu shi ko ibnu kasir yana sa tsammanin wannan hadisin ya inganta sai ya gina wani hukunci na fiqhu akan shi yace wa fi hadha alhadith a cikin wannan hadisi dilalatun annahu la ziyadata fi salami ala hadhihi sifa yana nuna babu ƙari a cikin sallama a cikin wannan sifa kamar kace assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh to duk da yake dai haka ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idh law shuri'a akthar min zalika da an shar'anta fiye da haka lazadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kira da mutum saboda gare shi ya kara to mun ce hadisi ne munkar amma akwai asar daga sahabbai wadanda suke nuna cewa ba a karawa fiye da wannan to waɗannan asarkin kuma sai mu ɗauke su suna da hukumin raf'i domin al'amari ne na shari'a ita ko shari'a sahabi bai da irin ya shar'anta wani abu to tunda suka ce ba a karawa tabbas daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji wannan kenan sai mu yi aiki da wannan amma hadisin bai inganta ba sai ya zama to istinbatin da ibnu kafir yayi asar kin ibnu abbas da sauran sahabbai su suke karfafa shi ba wannan hadisi ba da bai inganta ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan kun fahimce ni sannan kuma hadisi ya tabbata daga sahabban ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi Imran ibn Husayn anna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala yace assalamu alaikum yace aminci Allah ya tabbata a gare ku faradda alaihi sai manzon Allah ya yammar masa amma mun san ko me yace mishi ba sun majalisa sai zamna kidan yace mai wa alaikumus salam ko yace mai wa alaikumus salam wa rahmatullah fa qala ashrun sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace goma thumma jaa akhar sai wani mutum yazo fa qala assalamu alaikum wa rahmatullah yace assalamu alaikum wa rahmatullah sabanin wancan da yace assalamu alaikum faradda alaihi sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya mayar masa thumma jalasa sai mutumin ya zauna fa qala 20 sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace 20 thumma jaa akhar wani mutum ya zo fa qala sai yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaga ya ƙara wa barakatuh فرد عليه سيما الله صلى الله عليه وسلم يم يرسى ثم جلس سيزمنا فقال سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي ثلاثون ثلاثين أنقاني لي ميكي نهي ثلاثين أبو داود يفتد وانا حديثي دا إمام الترمذي دا نسائي دا إمام البزاع إمام البزاع to anan menene ke nuni da 20 da 10 ko da 20 da 20 da 30 malamai suka ce na abin da ke nuni da yace kina ashiru hasana akwai lada guda goma da ya ce ishiruna akwai lada guda ashirin salasuna akwai lada guda talatin to kaga wannan ita ce gaisuwa ta musulunci to in muka ɗauki ra'ayin sa'adi na cewa kowace irin gaisuwa aka yi maka mayar to amma kuma wanga ita ce wanda shari'a ta shar'anta waccan kenan sai ta zama to mubaha babu lada in ce ina kwanan ku ina wunin ku barka da safiya barka da yammaci barka da yini ba a samu lada tunda ba ita an shar'anta ba amma assalamu alaikum afdal don ita ga alada wadda aka yanke kuma mun zo yayi bayanin ta ina fata mun fahimci wannan da kyau ba za mu ce ba da waccan assalamu alaikum da waccan duka ɗaya ne sannan kuma a nan a wata riwaya da ta zo a cikin waɗannan riwayoyin sai wani mutum ya tashi bayan ya tashi sai bai yi sallama ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum yayi zafin mantuwa yanzu mun ce in an yi sallama ana samu lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'a wato sallama ta farko ba ta fi sallama ta ƙarshe kima da daraja ba ma'ana in zaka shigo cikin mutane ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah in zaka tafi ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah mal'ula bi aula min al-akhirah mu ko yanzu in zaka shigo ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah in zaka tafi ka ce sai an ji ku jama'a za mu tafiya wani ma ce inna anzalnahu wani ce alam na sharaha Allah ya gane da mu to dan haka biya kamata in mutum ya shigo cikin jama'a yayi sallama in zai tafi yayi sallama fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha to amanan shin musulmi in yayi sallama za a karba ahlul kitabi idan suka mutane sallama za a karba ko za ba za a karba ba to nan ne akwai iskali cikin wannan hukunci wanda malamai suka fitar an yi riwaya daga ibnu abbas yace man yusallim alayka duk wanda ya ma sallama min khalqillahi na daga cikin halitta Allah ko ba haka ba yace to farudda alaihi kamar yar mishi wa in kana majusiyan ko da ya zama to ba majuse ne zalika domin Allah yana cewa bi annallaha yaqulu fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha fa hayyu bi ahsana minha kuma yarda mafi kyawu kenan shi in ba mummuna yema ba ko ko ko da mummuna yema kai sai ka mai da mai da wanda ba ta da mummuna shi ne abin da za a cewa to amma hukuncin na wato istinbatin da zamu yi wannan asar sai mun hada shi da istinbati na lugha wa idza huyitum ba a ce wa idza hayyakumul muslimu ba domin shi al-fi'lu al-mabni lil majhuli yufidu al-umum in an ka ce kila an ce to kowa na iya shiga ciki ko akwai wanda za a iya fitar to yanzu da aka ce huyitum aka gaida ku aka yi muku gaisuwa kaga ba a ce musulmi ba ko kafiri a'a duk wanda yayi gaisuwa sai zaman to am shi yasa ibnu abbas ya istinbatin wannan hukunci yace ko ba majuse ne ya gaishe ka sai ka mayar mishi shi kuma imamu qatada yace fa hayyu bi ahsana minha al muradu an yuradda bi ahsana minha mimma hayyahu bihi fa in balagha al muslimu ghayata ma shuri'a fi salami rudda alayhi mithlu ma qala in ya kai karshe mun ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shine karshe ba a karawa ba a ragewa ba a cewa amin wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh amin kin nan shi ma babu shi ko wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shi ma wannan ta'ala babu lissi wanda ya tabbatar da shi cikin gaisuwa wani ko suna cewa baka isa baka hana mu yi a'a ba cewa ni zan hana ka ba ko ba haka ba a kana iya kai abin da kaga dama amma dai lada wajen Allah ka jira lokacin da zaka samu ta shi ko imamu qatada yace fa amma ahlu dhimma fala yubda'una bis salami wala yuzaduna su ahlu dhimma fala yubda'una bis salami ba in kafiri ne baka baka fara bai sallama baka ce mai assalamu alaikum wa rahmatullah ba a ce mai kirista ko wanda yake bai yahude assalamu alaikum wa rahmatullah wala yuzaduna ba a makara musu kuma in su ce assalamu alaikum wa rahmatullah ba a ce musu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah bal yuraddu alaihim bima thabata fil fil fi sahihaini an ibn umar ana maida musu da abin da ya tabbata daga cikin sahihaini wato kinan sahih muslim da sahih al-bukhari an ibn umar daga dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce idza sallama alaikumul yahud idan yahudawa suka yi musallo suka yi muku sallama fa inna ma yaqulu ahaduhum dai daga cikin su yana cewa assalamu alayka kenan mutuwa ta tabbata a gare ka in sun ka kai da duk mutumin da ba musulmi ba haka suke haka suke cewa fa qul wa alayka ka ce musu wa alayka kai ma mutuwa ta tabbata a gare ka to amma yanzu yana yiwa mu ji sun ce assalamu alaikum wa rahmatullah ba assamu sun kace ba ya zamu yi da su kuma yahudawa ne nan ba yahudi ana nufin wanda yake akan addinin yahudanci ba wai ba yahudi musulmi ba domin ba yahudi musulmi shi yana daga cikin musulmai ina fata kun fahimce ni sannan kuma hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace la tabda'ul yahuda wan nasara bis salat bis salam kada ku fara ma yahudawa da nasaru da sallama wa idza laqitum fi tariqin wa idza laqitumuhum fi tariqin idan kuka hadu da su a cikin wata hanya ko ba haka ba fattaruhum ila adyaqihi ku matsa su har su kai zuwa ga wato makurar hanya ka matsi ka matsi kafiri walillahi alizzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin bai dace ba kai kana musulmi ka zo kana girmamar da kafiri kana ce mai mon patron ko ba haka ba kana kankan da kanka zuwa ga kafiri saboda ka samu abin duniya amma malamai waɗanda suke tsaye suna karantar da mutane addinin musulunci ba su da kima a gare ka wannan ya nuna kai imanin ka ba cikakken imani bane tunda kana ganin kima kafiri ko lalataccen mutum fiye da mutane da suke tsaye suka aikin addinin Allah an gane ni to wannan sun kace shi ne dalilin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka a fara musu kenan ba a fara musu sallama amma wadansu suka ce kana iya ka gaishe su da gaske su da gaishe su ba ka ce musu assalamu alaikum sai ka ce musu bonjour in bature ne ko ka ce mai ça va ko ka ce mai how are you ko ka ce mai how do you do ko ka ce mai kana lahiya eh ko ka ce mai matagaham amma ba ka ce mai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabda'uhum bis salam amma kuna iya ku gaishe su ba wai kowani irin gaisuwa ba sallama ta mu ake nufi domin an ce la tabda'uhum bis salam kidan kan mu gaida su a ba ana nan ka a gaida su ba ana a gaida su amma ba irin wannan gaisuwa ba ta addinin musulunci sai ka gaya musu Imam Hassan al-Basri yace assalamu tatawwu'un ita sallama tatawwu'un tatawwu'i ce an gane ni yace war raddu faridatun mayarwa shi ko farilla ne kenan ba a tilasta maka ba sai ka ga yadda sai kai ma mutane sallama amma in an yi ma dole kai ko kamayar shi abin da ya fahimta a cikin wannan kenan amma waɗansu malamai suna ganin in yahudawa ko kiristoci suka ce mana assalamu alaikum wa rahmatullah to za mu mayar musu da irin abin da suka yi mayar muna domin shi hadisi cewa suna cewa assalamu alaikum to in bu su ce muna assalamu alaikum ba sun ka ce muna assalamu alaikum dole mu mayar musu wa alaikumus salam kuma ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh domin shi hadisi cewa in sun ce assalamu assalamu alaikum don haka in musu ce assalamu alaikum ba ba ka ce musu wa alaika kamar yadda suke cewa duk kafiri in ya sallama ko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kace mai wa alaika a'a in ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah zaka mayar mishi da wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh dalili kuma saboda shi yayi ma gaisuwa ingantatta ka mayar mishi da ingantatta abin da ke cikin zuciyarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya san wannan wannan ibnu usaymin ya kawo wannan sannan kuma ibnu al-qayyim ya kawo wannan yayi bayanin abin da ake nufi da ita dan haka mai so yana iya koma cikin littafansu ya duba duba ya gani sai Allah subhanahu wataala ce Allahu la ilaha illa hu na'am karsa
الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا Allah subhanahu wa ta'ala ce Allahu Allah, la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya keɓanta, Allah ya kaɗaita da wato rububiya kuma ya kaɗaita da ilahiyya. Shi kaɗai ya cancanta a bauta masa kuma shi kaɗai ke tafiyar da al'amurra na duniya gaba ɗaya, yadda yake so suke tafiya ba yadda wani yake so ba, in abin da kake so ya ci karo da abin da Allah yake so to naka ya sha ruwa. ka tashi da aiki billahi allazi la ilaha illa huwa ko ka gane haka ko baka gane ba imamu shafi'i yace usallimu in arada Allahu amran fa atruku ma uridu lima yuridu ana nuna min lokaci yayi kidan abin da ya shafi sallama da sauran wannan aya sai gobe in Allah ya kamar ila yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi Allah zai tayar da ku a ranar tashin alkiyama ya hada ku ya tattaro ku wannan yinin babu shakka a cikin sa tabbas zai zo wa man asdaqu min Allah haditha wane ne ai babu wanda ya fi Allah gaskiyar zance domin Allah duk abin da ya faɗa sai ya tabbata shi adda ikon komai shi shi ke tafiyar da komai inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kai ko in kace karfe goma in Allah ce sai sha biyu sai sha biyu in Allah ce ba ai sai duniya ta tashi sai duniya ta tashi ba ai ba nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama so daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta mu da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh